ɗaya daga cikin ku ba za ta cika ba har sai ya cika alwala cika alwala kuma shine yin ta kamar yadda sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta nuna kama amarahu Allah kamar yadda Allah ya umarce shi thumma yukabbiru Allah sannan sai mutum yayi takbira wa yahmaduhu ya gode ma ubangiji wa yumajjiduhu ya kuma wato ainihin girmama shi wa ya kara ma ta yassara min alquran ya karanta abin da ya saukaka na alqur'ani mai girma mimma allamahu Allah cikin irin abin da Allah ya sanar shi wa azina lahu fihi ya kuma ya masa izinin ya karanta din thumma yukabbiru bayan ya kare karatu sai kuma ya kabbara wa yarka'u yayi ruku'i wa yada'u yadayhi ala rukubatayhi ya dora hannayensa biyu akan gwiwoyinsa hatta tatma inna mafasiluhu har ya kasance gabansa sun nutsu dukkan mahaɗa ta kashi da kashi ta haɗu mafasil jam'i ne na mafsal mafsal kuma shine mahaɗa ta kashi da kashi kamar gwiwar hannu mafsal ne haka nan wuyan hannu ƙarshen zira'i da tafin hannu wannan mahaɗar shi ma mafsal ne abin da yake nufi har sai ka natsu kenan a cikin rukuni hatta tasma inna mafasiluhu har mahaɗar gabansa ta natsu wa tastarhi kuma ta saurara wato ya tsaya a hakan sosai tsawon lokaci kafin mu zo kan abin da zai karanta kuma a wannan halin kaga anan gurin abin da yake bayyana mana ruku'i da kuma irin yadda ake bukatar ruku'i ya kasance an gane ko sifatin ruku'i abu na gaba sifatar ruku'i din yanzu nan gurin kawai ya nuna yanayin yadda zai firata daga ruku'in daga rukuni na tsayuwa zuwa ga rukuni na ruku'i wato da zai na tsaye lokacin da yayi kaza yayi kaza yana karatu ya kammala karatu to yayi kabbara yanzu kuma ya rabu da tsayewa ya tafi ina zuwa ga ruku'i to wannan abin da ya wuce baya shi ya bayyana sannan a sifar ruku'in kansa yaya ya kamata gadon bayan sa ya zama yaya ya kamata kansa ya zama a cikin ruku'i din nan kuma shine zai kulla masa matashin magana yace sifatul ruku'i wa kana sallallahu alaihi wa sallam yada'u kaffaihi ala rukubatayhi annabi ya kasance yana ɗora tafukan hannunsa guda biyu ala rukubataihi akan gwiwoyinsa tafin hannun dama ya jinke gwiwar dama da shi tafin hannun hagu ya jinke gwiwar hagu da shi wa kana ya amuruhum bidhalika kuma annabi yana umartan su sahabbai su haka to kaga umarni kuma ya zama wajibi kenan wa amara bihi aidan almusi'a salatihi haka annabi ya umarci mutumin nan da yake muna sallarsa kama marra anifan kamar da ya gabata dazu wa kana yumakkinu yadayhi min rukubatayhi annabi ya kasance yumakkinu yadayhi yana damka yana yana damfarar da hannayensa min rukubatayhi a guyoyinsa ma'ana hannun dama din zai jinki gwiwar dama ne ya rike ta haka kai ka ce kwacewa za ta yi shine at-tamkin din ba wai kawai dorawa za ka yi haka ba sosai yana dafawa ne sosai haka a kame hannun dama ya kame gwiwar dama hannun hagu ya kame gwiwar hagu shine ma'ana at-tamkin shine dan farar da abu ta yadda zaka ji lalle ya haɗu da juna ba wai kawai dan dorawa haka ba sannan kuma ba gwiwar mutum ba korinsa zai rike ba a cikin ruku'i sannan kuma ba cinya zai dora ba lalle ya tabbatar akan gwiwa ne kun fahimta da kyau ka annahu qabidun alaihima kai ka ce ya kame gwiwoyinsa ne kamar wato hannun dama ya rike gwiwoyin haka sosai ya damke su haka hannun hagu ya rike gwiwar hagu ya damke ta sosai shine ma'ana ka annahu qabidun alaihima kun fahimci nan da kyau wa kana yufarriju baina asabihi a wannan lokaci yana rarrabe tsakanin yatsunsa yatsunsa suna rabuwa da juna wato lokacin da ya kame haka din nan ma ya kame haka yatsun na rabuwa da juna ba hada suke da juna ba wa amara bihil musi a salati haka annabi yayi haka ya umarci mutumin nan da ya bata sallansa yace ga yadda zaka yi ruku'i fa kana yace idza raka'ata fa da'a rahataika ala rukbataika idan ka tashi yin ruku'i ɗora tafukan hannunka guda biyu bisa ga gwiwoyinka sun mafarrij baina asabi'ika sannan ka rarrabe tsakanin yatsunka sun mamkus sannan ka wanzu a hakan hatta ya akuza kullu udwin ma akhazahu har kowace gaba ta samu wurin zamanta a jikinka ko ina ya tsaya ya daina motsi a hakan kam ka samu cikakken ruku'i kenan to wannan abin da ya shafi hannu kenan da abin da ya shafi yatsu da irin yanayin yadda ya kamata ka kame wato gwiwoyinka da su wa kana yujafi wa yunahi ko wa yunajji mirfaqaihi min jambayhi annabi ya kasance yana nesantar da mirfaqaihi wato sune me guyoyin hannunsa an jambaihi ga barin hakarkarinsa ka san wani da ya tashi ruku'i zai ruku'in ne ta yadda nan hakarkarinsa na dama yana tare da gwiwar hannun dama hakarkarinsa na hagu yana tare da gwiwar hannun hagu to annabi kuna ne santar da su da juna ta yadda gwiwar hannu ba ta shafan hakarkarin dama dama da hagu duk ya nisantar da su sallallahu alaihi wa sallama ana fahimta da kyau wa kana idza raka'a basata zahrahu wa sawwahu kuma annabi dai tashi ruku'i basata zahrahu yana shimfida gadan bayansa wa sawwahu ya daidaita shi ta yadda babu inda ya ko ina tudu kuna fahimta da kyau hatta law sabba alaihi alma lastaqarra ta yadda da za a zuba ruwa a gadan bayansa zai tsaya ba zai gangare ba sallallahu alaihi wa sallam wa qala lil musii salatihi yace da mutumin nan da ke muna sallansa yace da shi mai fa idza raka'ata idan ka tashi yin ruku'i faj'al rahataika ala rukbataika dora tafukan hannunka raha shine tafin hannu alkaf arrahatu alkafu duma anasu daya dora tafukan hannunka biyu ala rukbataika akan gwiwoyinka wamdud zaharaka miƙar da gadon bayanka wa makkil lirku'ika ka tabbatar da ruku'inka an gane ku wa kana la yasubbu ra'sahu annabi ya kasance baya sun koyar da kansa a cikin ruku'i wala ya qana'u kuma baya daga shaka kansa da gadon bayansa suna daidaita da juna walakin baina zalika kansa yakan zanto a tsakiya shi bai yi kasa ba shi ko bai dago ba wa zai jarraba mana magani kun dai ji karatun dalla dalla filla filla yanzu kawai tafsirinsa muke so an dai ja bakin ko to menene fassara wa zai jarraba mana magar koyi bismillah akbar kallahu wannan dama rajulul mugabarat ne da gogor mai nan da shi zai yi amma wanda san ji yayi a gadan bayan ka bai mike ba wata zo aiki samo kenan na'am wa zai jarraba bismillah ustaz bismillah da saura dai kam gadan bayan dai bai miƙe sosai ba kowa je gida ya jarraba ya tabbatar ya yadda annabi ce ya tabbatar ya bodanna hadisan da makaranta lalle ne gadan bayan mutum ya miƙe sannan kuma kansa ya kasance bai yi kasa ba sannan kuma bai sama ba ta yadda da za a zuba ruwa a gadon bayan ka zai tsaya ko ta yadda da za a kawo goron mashi a tsora zai tsaya ba zai gangare ba kai ba kai tudu ba kai ba kai abin nan ba to wannan ya danganci tun tsayawar wata irin tsayawa kai ku fahimta shi sa ayyukan sallah kowanne ana gina shi ne akan dan uwansa da ya wuce baya yanzu lokacin da muke bayanin tsayawa mun ce abin nan kafafun ka su fuskanci na alƙibla duk wanda tashi tsayawa ya kasance kafarsa ta dama ta kalli nan ta hagu ta kalli nan ba yanda za a iya ruku'i daidai har abada har a tashi kiyama in yana so dole sai ya iya tsayawar sannan sai iya ruku'i duk wanda bai iya tsayawa ba zai iya ruku'i ba shi yasa duk mutanen da suka tashi suka jarraba ruku'i nan da kun kalli kafar su za ga kafar wannan ta dama ta yi dama wannan ta hagu ta yi hagu haka babu yanda za a yi ayyukan sallah ana gina su ne ba'adu ha fawqa ba'd saboda haka idan kowa je gida sai ya jarraba ya duba ya tallafa ya duba ya abin nan da sauransu akwai dan sayan uwa da muka ci karo da su kwanaki da muka je Gombe masu zafi akan wannan matsala su suka zo mas'ala ce ta sutura mukabala suka zo suka sami inda mala abdul wahab to idan zo mukabala ai sai ka bar wa mala abdul wahab za ta kai za ta fi jin dadin gani saboda haka suka zo da mas'alan su magana ce ta cewa lalle ne idan mutum ya tashi ruku'i wato sai ya kwanta a miƙe haka sujada sai sujada suka ce yadda aka ce ka miƙe a ruku'i haka a sujada ma ka miƙe to saboda haka idan sun zo sujada wani abun mamaki wato sai sun yi wannan kwanta haka gaba ɗaya kika ce mutum zai kwanta rubuta ciki ne saboda mai dan aiki da wannan hadisin to kaga sun karanta hadisin amma ba su fahimci mas'alan sosai ba sai ɗaya daga cikin su da yazo zai sai malam abdullahi bin ka fahimta hadisin yace ai dole lokacin da kake an ce idan annabi na tsaye tsakanin sa da sutura gurgudan zira'i uku haka ne ko tsakanin sa da kuma inda goshin sa yake da inda sutura take kuma mamar rushatin gurgudan me inda akwai za ta wuce su sai suka fahimci idan ka zo yin sujada daga inda kafarka take zuwa inda goshinka yake tsawon wurin lalle ya kai wannan zira'i biyu da wani abu abinda zaka rage tsakanin ka da sutura mamar rishatin wato har idan mutum zai sujada wai sai ya auna haka ka ji dan Allah zira'i uku in banda abin nan da sauransu sai malam abdullahi ya ce ɗaya ya ruku'i malam sai ruku'i ya kiwa bayan sai karkace yana ya sake cewa yayi shine malamin da za a mukabalar da shi amma ruku'in ya ki daidai yace ka ka karanta hadisin ka dauki zafi ba yadda abin ya kamata ba yace to yi sujada kuma duk ta kiwa to sai da malam abdulhab ya tashi masa ruku'in ya gane tashi ya sujada ya gane yadda ka gani din nan mun karanta haka malam abdulhab ya kwatanta idan ka gani abin zai baka sha'awa kwarai da gaske imam ahlus sunna ke wujubu tuma'aninati fi ruku'i wannan babi na nuna wajibcin nutsuwa a cikin ruku'i wa kana yatma'innu fi ruku'ihi wa amara bihi al-musi'a salatihi kama salafa awwal al-fasl as-sabiq annabi sallallahu alaihi wa sallam yana mai nutsuwa a cikin ruku'insa wa amara bihi al-musi'a salatihi kuma ya umarci wanda yake munna sallansa da yin haka din kama salafa awwal al-fasl as-sabiq kama yadda ya gabata a farkon fasalin da ya wuce baya wato abin da ake nufi da natsuwa a nan gurin shine wato bayan ya yi ruku'in bisa ga siffan da muka ambata yakan tsaya a hakan ta yadda kowace gaba ta tsaya inda take sannan kuma ya tara hankalinsa cikin abin da yake furtawa na azkar zikirai da ake cikin ruku'i kamar yadda bayanin su zai biyo baya kaga cikakken tsayawa kenan ko natsuwa kenan da abin da ake nufi da natsuwa waɗansu malamai suka ce ita natsuwa aiki ne na zuciya gabbai ba ta ciki waɗansu kuma suka ce ita nutsuwa aiki ne na gabbai ba zuciya a ciki waɗansu suka ce duka biyun ne su gabbai su tsaya a matsayarsu da yadda annabi ya siffanta mana cikin ruku'in nan ko kowace gaba ta tsaya a matsayinta da aka bata tsawon wani mintuna tsawon wani lokaci zuciya ta shagala wajen tunanin ubangiji har ce ya shagala wajen furta lafuzan da suka tabbata daga annabi na zikirin da yake cikin ruku'i kaga cikakken natsuwa kenan wa kana yaqulu atimmu ar-ruku'a was-sujuda annabi ya kasance yana cewa ku rinka cika ruku'i da sujada fa wallazi nafsi bi yadihi inni la arakum min ba'du min ba'di zahri yace ina rantsuwa da wanda rai nake hannunsa wallahi ina kallon ku ta bayan gadan bayana idza ma raka'atum idan kun yi ruku'i wa idza ma sajadtum ha kuma idan kun yi sujada ma'ana ina ganin ku duk da cewa ina fuskantar gaba a sallah amma kuma wannan baya hana in ganku wannan khususiya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam gashi ya shagala da sallah gashi kuma ya shagala da muraqaba na sahabbansa yaga waye ya ruku'i daidai wani ne ya doro waye sujada daidai waye bai daidai ba sai ya musu wa'azi bayan an kammala sallah atimmu ruku'akum kaga wannan sai ya nuna waɗancan dangin al'amurra da suke yi wajen koyo baya bata sallar sai dai lokacin da aka tunatar da kai to ya kamata ka farga ka gyara da ka ji kuskuren ka na jiya yau sai ka gyara shi an fahimta ku wa ra'a rajulan la yutimmu ruku'ahu annabi ya ga wani mutum da baya cika ruku'insa wa yanquru fi sujudihi kuma yana kotan kurciya a cikin sujudansa wa huwa yusalli alhali yana sallah fa qala sai annabi yace law ma ta hadha ala halihi hadhihi da wannan zai mutu akan wannan halin nasa na kotan kurciya a sallah Allahu akbar Allahumma rabbana lakal hamdu mata ala ghairi millati muhammad to da ya mutu akan wani tafarki da ba na annabi muhammad ba sallallahu alaihi wasallam ma'ana da ya mutu yana sallah ba irin sallar annabi ba to ka je lahira ka ce me ka mutu kana wata sallah ba irin wadda annabi zo da ita ba yanquru salatahu kama yanquru al-ghurab ad-dama za ga yana koto cikin sallarsa tamfar yadda hankaka ke kotan wato jini busasshen jini idan ya zo na taka da abin nan dinsa da bakinsa yana haka haka shi ma yake kamar mutum na dora goshinsa akan garwashin wuta da ya dora ya dauke Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar yana gaggawa ko ina zashi ba wanda ya sani annabi ce masalul ladzi la yutimmu ruku'ahu kwatan kwatan mutumin da baya cika ruku'insa wa yanquru fi sujudihi kuma yana kotan kurciya cikin sujudarsa masalul ja'i alladhi ya'kulu tamrata wa tamrataini tamfar mai jin yunwa ne sai a bashi kwallon dabino ɗaya ko biyu la yughniyani anhu shay'a za su hana shi jin yunwa ba za ka ce kuma bai ci ba amma ko ba su hana shi jin yunwa ba to haka shi ma wancan ba za ka ce bai sallah ba amma kuma wannan sallar ta zama ba ta yi ba saboda haka sallah ita ce mafi girma cikin ibadoji da haka ya kamata mutum ya kiyaye ta kuma wajibi ne yadda wannan hukunci ke shafi maza haka kuma ya shafi mata to yanzu maza ma an tashi ana rukuya ana cin gyaran mutum to ballantana mata a gida wanda ba sa karatu an kyale su daga girki sai sauran al'amura ina za su iya koyi sallah maza ma ana kokowa da suya za su yi ruku ya mata za su yi kenan suna daga gida ba su aikin komai daga girki sai sauran al'amura to kaga ya zama wajibi kenan kulawa da ibadar iyalin mu mata kuma ya zama wajibi yadda muke zuwa makaranta mu saurara su ma su rika zuwa suna saurara ya zama wajibi idan ba su zo ba mu dauki mu sai kasir mu je mu kai mu sa musu wannan kasir din da zai gyara musu sallar su ya gyara musu aqidar su wallahi ya fice fa ne da zaka gyara na gidanka muhimmanci dan ta ci ta sha ta ci ta sha ta ci ta sha ta sa sutura ta yi kaza duk wannan ba zai tserar da ita azabar lahira ba sai in ta gyara ibadanta kana gina gangan jikinta baka gina ruhinta to babu yanda za a yi ta gyaru amma ka himmatu wajen duk kaset din da kaji an yi mai amfani kai kaji kana kishirwarsa kai mamaki yau idan aka karatu sai ka ji wani abin da tun da aka haife ka baka taba ji ba sai yau amfani makaranta kenan ko to ka tana ita fa kai ma kenan ballantana ita min babu aula ita ya kasance ta jahilci wannan al'amari kai kenan da kake yawo karatu yau ka je nan ka je nan yau ka ji wa'azi ka ji kasar sai ka ji sabon abu a rannan kawai ka taba jin shi a duniya to ina ga ita da take gida a jibgi haka kawai to saboda haka ya zama wajibi mu kula da wannan bangaren wa qala abu hurairah radiyallahu anhu abu hurairah Allah shi kare da a gare shi yace nahani khalili an anqura fi salati na qaradiki wa an altafita iltifata sa'alabi wa an uqiyaka iqa'il qirdi yace nahani khalili badadi na wato masoyina manzo sallallahu alaihi wa sallam ya hana ni an ankura fi salati na karadiki in ce zan yi koto irin na kurciya a cikin sallah wa an altafita altifata sa'alabi haka ya hana ni in rinka yin waiwaye irin waiwaye na dila a cikin sallah to abinda ake nufi da waiwaye mu a Hausa galibi sai in mutum ya daina kallon kamar yanzu ina kallon yamma ko ina ne in na kalla za a ce na yi waiwaye in na juya gabas to su a larabta ba haka bane ba yanzu nan gure yadda nake kallon gabas nake kallon yamma din nan idan ido na ya kalli arewa na yi waiwayi idan ido na ya kalli kudu fa na yi waiwayi to ballanta na kuma in ya kalli gabas an min babu aula kenan ko wannan shine iltifat shi dila mai wayo ne saboda haka har kullun baya so ya tsaya wuri guda haka duk yake idan ya tsaya wani zai zo cuce shi dan haka sai ya kalli nan ya kalli nan ko ruwa zai sha ko sai da yake ko ba zai je waye tura kansa haka kawai ya sha ruwa ba haka kawai je wani zo ingiza shi daga baya zai tsaya wajen ya kalli ruwan ya ga ba kowa a ciki kusa da wajen sai da baya da baya tura jelarsa dama kasuwa ce haka da gaki da yawa idan ta jawo ruwan sai ya fita gefe guda ya hau tudu inda ba wanda yake ganin ke tsotse sannan ya sake koma dan masifar wayo hankalinsa kullun yana nan yana can to sai annabi ke buga misali da abin da hankalinmu zai fahimta kenan kada mutum ya rinka waiwaye irin waiwayen dila ma'ana dai ka tara hankalinka yayin da ka zo sallah ka fuskanci alƙibla da dukkan jikinka abinda ake so lokacin da kake tsaye idanka yana kallon inda za ka ɗora goshinka kar ka ɗaga kai ko sama ka kalla annabi ce waɗanda suke ɗaga kansu suna kallon sama ana ji musu tsoron kar su makanci ko kar a tafiyar da ganinsu kar ka kalli dama kar ka kalli hagu ka tsaya nan haka yayin da ka kalli sama ko ka kalli dama ko ka kalli hagu ka iltifat a cikin sallah kun fahimta ku yace to annabi yana yin iltifat irin iltifat sa'alam wa an uqi ya hana ni in yi zaman da ake kira iqa'i ka iqa'il kardi shi iqa'a a cikin sallah iri biyu ne akwai wanda yake mustahabi ne idan kai shi babu laifi sallan ka tayi ko ja'izi ko mustahabi akwai wanda yake an karanta maka yansa a cikin sallah wanda Abu Hurairah ke magana anan irin wanda Annabi ya haramta a cikin sallah an gane ko shine iqa'i kai iqa'il kirdi irin zaman biri ya yake yi kafar dama ta yi dama ta hagu kuma ta yi hagu ya dan farar da duwawunsa haka a kasa yana da wahala yi ma aslan sai dai yan mutum dama can ɗabi'a sa ne amma ba haka ba yana da wahalar yi yanzu wani kila tun da yake bai taɓa yin iqa'i ba ma dalla dama yana da wahalar yi to kuma annabi ya hana iqa'i kuma irin wanda yake na abin nan shine wanda zaka yi ruku'i ka dago a maimakon ka tankurar da kafar ka ta hagu ka zauna akan ta sai kasance ka toga yatsun kafar ka ka zauna akan abin nan dinka diga diganka misali kamar haka ku hakuri wanda da suke kusa sa gani wato kamar haka kenan wato idan kai haka haka irin wannan zaman na haka shine ikai wannan zaman na haka ana kiransa ikai irin wannan ikayin ya halatta mutum yayi cikin sallah yayin da ka dago daga sujada ta farko ba za ka dan zauna ba sannan kai ta biyu to a wannan tsakanin kai wannan zaman hadisi ya tabbata cikin muslim akan wannan wancan ikai irin wanda shari'a ta hana shi ne ka zo zaman sallah sai wannan kafar ta yi nan wannan ta yi nan ka balar da je ka yi haka kaga wannan kafar ta nan wannan ta nan kuma ka dan farar da tsawon kakan kasa haka irin wannan zaman to shine Abu Hurairah ce wato nahani khalili annabi ya hana shi ban ji ba wani iri wannan shi ma ya saba annabi sallallahu alaihi wasallam asalin ika'i asalin ika'i sai dai ka coga kafar ka haka akan kasa eh wato da a ce shi wannan bencin mai fadi ne shine mutum abinda mutum zai yi kowa ya gani amma mutum ya je kwatanta kuma ya fadi kaga ai ba da to to da zaba mu gani amma sai dai ka yi shi a tsaye haka haka haka yawwa yawwa irin wannan ika'in ya halatta mutum ya irin wannan cikin sallah a ina ake yin sa idan kai sujada ta farko ba za ka dago ba kafin kai ta biyu to idan ka dago sai kai haka kwatanta misali sujada ta farko kaga yayi sujada ta farko to dago daga sujada dago to kaga sai ya haka ko to sanan sai ya ta biyu to wannan zaman irin wannan ya halatta wancan wanda bai halatta ba kuma na kwatanta ka gani ko kwatanta su gani wanda bai halatta ba yawwa wannan annabi ya hana shine wanda abu hurairah ke cewa annabi ya hana an uku iya ka iqa'il kirdi irin zaman da biri ke yi kenan to annabi ya hana wannan cikin sallah kun fahimci wannan da kyau kwatanta ɗayan wanda wancan yayi wanda muka ce shi ma baya da asali zaman raƙumi kalan ya ya abin da kafa ko to wannan shi ma mutum ba zai yi cikin sallah ba dan shi ma bai tabbata ba nasi bai tabbatar da shi ba duk bai ba koya ne duk bai ba in dai ba yayi ya intisabin a taraful kadamai ne duk bai ba kun fahimta da kyau to annabi ma yayi a eh a dalsatul istiraha ka iya iqai don kai ba kuma amma dai wancan zaman na asali shine bi zama na asali shine bi don sunan sajilta wannan kuma iqai yawwa kun bayyana da kyau wa kana yaqulu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana cewa aswa'un nasi sariqatan allazi yasruqu min salati annabi yace wanda yafi kowa munin sata a duniya allazi yasruqu min salati shine mai sata sallarsa qalu ya rasulullahi kai wa kaifa yasruqu min salatihi suka ce yaya mutum zai saci sallarsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce la yutimmu ruku'aha wala sujudaha wanda baya cika ruku'in ta wa sujudaha da sujudanta duk mutumin da baya cika ruku'i baya cika sujada to ya zama barawo a cikin sallah barawon da ba a yankewa hannu ko sai dai a yanke masa lada ko da wata rana zaka ji irin malaman fikihu masu irin lafz alghaz kenan ce wani irin barawo ne kuma zai tabbata yayi sata kuma ba a yanke masa hannu sai ka to waye ko ai duk barawo in ya sata ta yanke masa hannu ko to sai su ce a allazi yasruqu min salati wa huwa sarik lakinnahu la tuqta'u yadu wa kana yusalli annabi ya kasance yana yin sallah falamaha bi mu'khiri ainihi bi mu'khiri ainihi sai annabi ya dan duba bi mu'khiri ainihi sai ya dan ya harara ko ya dan karkato bi mu'khiri ainihi da karshen idaniyarsa wato kamar nan gurin kenan daga gefen idansa daga nan wajen asurgu kenan daga nan gurin kaga zaka iya kallon wanda yake nan gefen ko wanda yake baya da kai kusa ba tare da kai waiwaye ba ila rajulin ya dubi wani mutum la yuqimu sulbahu wanda baya miƙar da gadan bayan sa cikin ruku'i cikin ruku'i wa sujudi da cikin sujada falamman sarafa yayin da ya kare kala sai ce ya ma'asharal muslimina yayin da annabi ya kammala sallah sai ce ya ku taron musulmai innahu la salata liman la yuqimu sulbahu fil ruku'i wa sujudi yace ba sallah ga wanda baya miƙar da gadan bayan sa a cikin ruku'i da kuma cikin sujada a shakin ba karmi bane ba babu sallah ga wanda baya miƙar da gadon bayansa a cikin ruku'i da sujada kaga nan wurin annabi ya kore mai sallah saboda mai mutum bai miƙar da gadon bayansa ba cikin ruku'i da sujada wato ko ta kisa mai ban mamaki sa'id ibn al-musayyib shugaban tabi'ai yana zaune a masallaci wata rana sai ga hajjaj ibn yusuf as-sakasi ya shigo masallaci da ya shigo masallaci sai ya sallah irin fatal fatal din nan a gurguje yana kammalawa shi ko ana yin yana kammala wato abin da sun bi limami ɗaya ne sai Hajjaj bin Yusuf ke kuskure cikin sallarsa wajen ruku'i da sujada har ma ya kasance wani lokacin yana riga liman dagowa da liman ya ce Allah kafin ya rufe bakin sa ya dago da aka yi sallama ka san ana azkar Hajjaj bin Yusuf ya tashi zai tafi Sayyid ibn Musayyib kuma shi kuma yana cikin azkar dinsa kuma baya so ya yanke azkar dinsa ya masa magana ko baya so ya kyale shi masa wazi ba sai ya tukwala shi haka ya rike shi da karfin tsiya ya ci gaba da yin zikirinsa Hajjaj yayi ya kwace ya kasa ka kuma na ta yin zikirinsa har sai da ya kare zikirinsa ya ce ya kha'in ya tsari saratta min salatika ya gaiga masa bakar magana ya yi masa wa'azi ya tashi ya tafi da ya tashi ya tafi hajjaji bin yusuf sai da ya samu gwamnati an ba shi na'ibi dufuti gabna a madina kafin a tura shi can abin nan kenan sai ya zo wata rana ya shigo masallaci yana takama kowa na jin tsoronsa sai ibn al-musayyib kuma na cikin masallacin annabi na karantar da mutane kawai sai mutane sa ga jaji ibn yusuf to dai tun karo bai zo wurin kowa ba sai wurin sai ibn al-musayyib kowa na jin tsoron zai zo ya masa musiba kenan tunda yanzu ya samu gwamnati ko zai fara da kanshi sai ibn al-musayyib kuma ko kallon shi bai ci gaba da darasin sa sai ya zo zauna kusa da shi yace ka gane ni yace eh na gane ka kai ne barawan sallar ka ya bugi kirjin sa ka na gane ka kai ne barawan sallar ka sai ya jibril sai ce Allah saka maka da alkhairi tun daga wannan ranar kullun ni tashi tsayawa sallah sai na tana abin da ka faɗa mu da haka sai in gyara ta wa qala fi hadisin akhar annabi ya faɗa cikin wani hadisin yace la tujzi'u salatu ar-rajuli hatta yuqima zahrahu fi ruku'i was sujudi sallar mutum ba ta cika ba ta wadatuwa ba ta isa har sai ya mikar da gadon bayansa a cikin ruku'i da kuma cikin sujada kaga ya kamata dai mu samu wanda zai mikar da gadon bayan nan dan sauran su gani tunda dai mutum biyu sun tashi sun dan kwatanta gurgudan halin su zai kallifu Allah wa nafsan illa wusaha ko Idris zaka jarraba to babu dai a a kyalike mana koya ne koya ne kai kayan kamala ya dan kwatanta ya dan yi dama dama ko sai dai nan gurin ka tankwarar da shi haka doka doka doka yawa dan dago kanka haka to sai kuma kanka ka dan yi haka dai dan dago dai haka yawa to kaga dai haka ya kwatanta haka dai ya kwatanta ya dai fitar sauran da dazugo to gogor mai jaraba mu gani kuma yawa sai dai hular haka to kaga yayi gwagwarmaya ya yi gwagwarmaya ya yi azkarun ruku'i wannan babi ko matashiyar magana za mu magana akan zikiran da ake yi cikin ruku'i bayan kayi ruku'i bisa ga siffar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata a baya to kuma sai ka kiyaye wajen yin sunnar annabi ta zikirai ɗaya daga cikin zikiran da zamu ambata wa kana yaqulu fi hadha ar-rukni anwa'an min al-azkari wal adiyati taratan bi hadha wa taratan bi hadha annabi ya kasance yana faɗa a cikin wannan rukuni me yake nufi da wannan rukuni ruku'i yakan faɗi anwa'an min al-azkari nau'ika daban-daban na zikirai wal adiyati da addu'o'i taratan bi hadha wa taratan bi hadha wani lokacin ya faɗi wannan wani lokacin ya faɗi wannan ga sunan a jere awwalan na farko subhan rabbiyal azim salasa marratin wani lokacin haka annabi ke faɗa subhan rabbiyal azim subhan rabbiyal azim subhan rabbiyal azim hasu an fahimta da kyau wa kana ahyanan yukarriruha akthar min zalika wani lokacin yana yin ta sama da uku mafi karancin abin da zaka yi shine nawa uku amma idan kai sama wannan ko nawa ne kuma iyakacin inda ka ga ya ishe ka ba iyakance maka ba amma kar ka kasa yin uku don ragwancin ka kai hakuri mana bayan mu gama babin ba wa balagha marratan fi takrariha fi salatil layli annabi ya zurfafa wajen maimaita subhana rabbil azim subhana rabbil azim a cikin sallar dare irin kiyamul layl din nan da ake yi hatta kana ruku'uhu qariban min qiyamihi har ya zanto dadewar da ya cikin ruku'i ta yi kusa da dadewar da ya a tsaye sallallahu alaihi wasallam wa kana yaqra'u fihi arhali ko a tsaye din ya kasance yana karanta salasa suwarin min tiwali surori guda uku cikin dogayen surorin alqur'ani al-baqarata wan nisaa wa ala imran annabi ya karanta bakara da kuma suratul nisa da kuma ali imran duk a raka'a daya sallallahu alaihi wasallam kaga izu goma da rabi kenan fa izu goma da rabi a raka'a daya kuma idan ya zo yin ruku'i sai ya yi ta subhan rabbil azim har sai yayi kusa da irin dadewar da yayi wajen karanta wancan surorin ka kaddara kenan subhan rabbil azim din da zai inda za a tattara ta za ta kai kenan izu takwas ko tara sallallahu alaihi wasallam kaga ai zai yi da yawa kenan a tsaye yana karanta waɗannan surori guda uku ya takallalu ha du'a'un ko ba kira'ar kawai yake a zubayar da muke yanzu ba ya takallalu ha du'a'un in ya zo wurin da ya dace addu'a sai tsaya ya addu'a wastighfarun in ya zo wurin da ya dace istighfari sai istighfari kama sabaka fi salatul layl kamar yadda bayani ya gabata cikin qiyamul layl a can karatun bayan mun tabbatar da haka saniyan na biyu daga cikin nau'ikan zikiran da ake a cikin ruku'i subhan rabbiyal azim wa bihamdi subhan rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbil azim wa bihamdihi har sau uku kenan kaga nan an sami karin me wa bihamdihi salisan na uku subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh wannan ba a faɗi adadi ba ba iyakance adadi ba sai ka yi gurgudan yadda kaga zaka iya yi kenan an gane ko to wannan subuhun din da quddusun shine sa masa lamba a kasa سبوح قدوس رب الملائكة الرويت قال أبو إسحاق السبوح إذا أنت السبوح على ربتي الذي ينزه عن كل سوء shine wanda ake tsarkake shi daga dukkan wani muni wanda ba a jingina masa dukkan wani rashin dacewa wal quddus idan an ce al quddus kuma a larabce al mubaraku wanda yake cike da albarka wakila a wani kaulin suka ce at tahir wato wanda yake tsarkakakke wa qala ibn sayyidihi ibnu sayyidi yace subuhun quddusun min sifatillahi azza wa jalla wadanda suka ce subuhun quddusun dinnan sifofi ne cikin sifofin Allah li'annahu yusabbahu wa yuqaddasu da yake ubangiji ana yi masa tasbihi ana kuma tsarkake shi daga dukkan wata tawaya lisanul arab duba littafin lisanul arab wato haka zaka faɗa subuhun quddusun ala wazni fu'ul kowanne zaka yi dhamma ga al-awwal wa thani subuhun quddusun an gane ko waɗansu daga cikin malaman dogon irin su siboyin suna cewa sai dai ka ce sabbuhun qaddusun amma ba su da hujja ko ta sisin kobo idan sa'alam yake cewa dukkan sunan da yake ala wazni fa'ul fa huwa maftuhul awwal duk sunan da yazo akan wannan zaka samu maftuhul awwal ne harafin farko ana masa fataha yace illa subuhu wal quddusu sai waɗannan lafuzan guda biyu fa inna dhamma fihi ma aksar abinda aka sani a wurin larabawa suna furta su da dhamma saboda haka dai an fi sibo yi hujja a nan gudun rabi'an na hudu daga cikin dangin tasbihin da ya halatta kai a cikin ruku'i subhanaka allahumma wa bihamdik allahumma ighfirli subhanaka allahumma wa bihamdik allahumma ighfirli wa kana yuktir minhu annabi ya kasance yana yawaita wannan zikirin fi ruku'ihi wa sujudihi a cikin ruku'insa da sujudarsa yata'awwalul qur'ana yana fassara qur'ani wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito a kasa ma da yace wa ma'ana qawlihi ya ta'awwal alquran abinda ake nufi cewa yana fassara qur'ani ya'malu bima umira bihi fihi yana aiki da abinda aka umarce shi cikin qur'ani ai fi qawlillahi azza wa jalla fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba wato idan ka ce subhanaka allahumma wa bihamdik allahumma ighfirli kama ka fassara ne fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir an gane ko na biyar اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي كشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وفي رواية وإظامي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين وترانا هكا النبي كيف لا أتكر ركوعي فكنا yanzu ya kamata kenan kowa ya je gida dai ya haddace wannan dan kila da yawan mu wannan dai sabon ji ne a yau Allahumma laka raka'atu wa bika amantu mu bai arham muke subhana rabbil azim wa bihamdihi subhana Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wato kana cewa ya Allah nayi ruku'i don kai kadai wa bika amantu kuma nayi imani da kai wa laka aslamtu gare ka na mika jikina gaba daya gare ka na mika wuya sai abin da kace in yi anta rabbi kai ne ubangiji na kuma abin bautata domin ar-rabbu yana daukan ma'anan al-khaliq kuma yana daukan ma'anan al-ma'bud bi haqq khasha alaka sam'i wa basari jina da ganina duk sun kaskanta domin ka sun risuna domin ka wa mukhi haka bargona wa azmi haka kasin jikina wa fi riwayatin wa izami a wata riwaya a maimakon azmi sai a ce izami azum kaga guda ɗaya kenan izam kuma ya zama abin nan jam'i wa asabi haka jijiyoyina wa mastaqallat bihi kadami duk abin da kafafuna suka ɗauka ya mika waya gare ka ya ubangiji lillahi rabbil alamin na Allah ne ubangijin halittu wata rana annabi na karanta wannan na shida Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alayka tawakkaltu anta rabbi khasha'a sam'i wa basari wa dami wa lahmi wa azmi wa asbi lillahi rabbil alamin wata rana annabi kuma na faɗin wannan bambancin wannan da wancan za ga lafazan kaɗan ne ko na bakwai wani lokacin yakan ce subhana zil jabruti wal malakuti wal kibriya'i wal azamati subhana zil jabrut wal malakuti wal kibriya'i wal azamati to idan an ce al jabrut kamar yadda ya faɗa daga kasa mubalagatun min al jabri wa huwa al qahru wato zil jabruti ma'abucin rinjaye domin al jabru yana nufin rinjaye jabrut mubalaga ne al malakut ma'abucin mulki kenan wal kibriyai ma'abucin ji da kai ubangiji shine mai ji da kai kuma yake cancanta ya ji da kai duk wanda ya ji da kai ba Allah ba ya dauki mayafin Allah kenan ya ya abin kenan ubangiji yayi masa kace di kuwa ji da kai na Allah ne wal azamati haka ubangiji shine ma'abucin girma wa hadha qalahu fi salati al-layli annabi ya faɗi wannan irin ruku'i ya faɗi irin wannan a zikiri a cikin ruku'i na salatul laili italatul ruku'i abu na karshe da zamu tsaya kansa italatul ruku'i tsawaita ruku'i ko da kyashe da sauran mintuna ko biyar ne italatul ruku'i tsawaita ruku'i wa kana sallallahu alaihi wa sallam yaj'al ruku'ahu wa qiyamahu ba'da ruku'i wa sujudihi yaj'al ruku'ahu wa qiyamahu ba'da ruku'i wa sujudahu wa jilsatahu bayna sajdatayn qariban min sawa wannan sai kun zura hankali da kyau wa kana sallallahu alaihi wasallam annabi zira da mutum tabbata gare shi ya kasance yadda al ruku'ahu yana sanya ruku'insa dadewar da yake ciki wa qiyamahu da tsayewarsa ba'da ruku'i bayan ya dago daga ruku'i dadewar da yake a wannan tsayuwar wa sujudahu da sujudarsa yayin da ya tafi sujada dadewar da yake a ciki wa jilsatahu bayna sujdataini da zaman da yake yi tsakanin sajadu guda biyu duk yana sanya waɗannan ababai kariban min sawa kusa da su zama daidai wa daida ma'ana idan ya yi karatu a tsaye na minti goma sha biyar to idan ya zo ruku'i sai ya daɗewar minti nawa minti goma sha uku misali idan ya ɗago daga ruku'i daɗewar da zai kafin ya tafi sujira sai zama minti nawa goma sha biyu misali ko sha ɗaya idan ya zo cikin sujira fa sai ya minti goma idan ya ɗago daɗe wadda zai kuma kafin ya tafi sujada ta biyu fa sai ya minti tara idan ya tafi sujada ta gaba ta biyu ita kuma sai ya kamar minti takwas kenan haka yake tafiya da su a jirar da suna kaga sunna kenan kariban mina sawa a kusa da juna suke a kasa akwai wata fa'ida da malam ya ambata ce fa'ida bayan ya jero ababen da ake faɗa ruku'i ne ya kawo ta هل يشرع الجمع بين هذه الأذكار في الركوع الواحد أم لا mun faɗa nau'in zikiri guda nawa da annabi ke cikin rukuyi guda bakwai ko kai wancan ko kai wancan ko kai wancan to wannan mas'ala abin da ya kawo yace hal yusra'ul jam'u baina hadhal azkar shin ya halatta mutum ya hada dukan guda bakwai din yayi sa rukuyi daya ka karanta wancan daya kai wannan kai wannan kai wannan a jira har ka zo karshe amla ko bai halatta ba yace ikhtalafu fi zalika malamai sun yi sabani kan wannan mas'ala wa taraddada fi ibn al-qayyim fi zad ibn al-qayyim ya kai ya komo a cikin littafin zadul ma'ad ya kasa yanke magana daya wa jazama an-nawawi fil azkar bil awwal imam an-nawawi yace ya halatta ka hada su duka an gane ku ka ce subhana rabbil azimi dai kenan subhana rabbil azimi bihamdihi subbuhun quddus rabbul malaikati war ruh subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ghfirli allahumma laka raka'atu har zuwa ƙarshe shi yace ya halatta ka hada su su duka inji imam an-nawawi cikin littafin al-azkar kuna fahimta da kyau faqala yace wal afdalu an yajma baina hadhihi al azkari kullaha abu mafi fici ya tara waɗannan zikirai yayi su gaba ɗaya in tamakkana in ya samu ikon yin haka wa kaza yanbaghi an yaf'ala fi azkari jami'il abwabi haka dukkan waɗansu nau'uka na zikiri da suka zo annabi na yin su kala kala daban-daban a wuri guda to ya halatta hada su gaba ɗaya wa ta'aqqabahu abu tayyib siddiq hasan khan amma Hassan Khan yace a a Imam Nawawi ba haka bane ba fa qala fi nuzul al-abrar ya faɗa cikin littafin sa nuzul al-abrar yace abin da ya kamata shine ya'ti marratan bi hadhihi wa bi tilka ukhra wala ara dalilan ala al-jam'i yace sai dai wata rana ka kawo wannan in an jima in ka tashi yin wata sujada kuma a wani ruku'in ka kawo wannan in an jima ka zo wata sallar ka kawo wannan amma ka hada su su duka cikin ruku'i daya yace a'a la ara dalilan ala al-jam'i ban ga wani dalili da ya nuna cewa annabi ya hada su ba wa kad kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yajma'uha fi rukunin wahid annabi bai taba hada su ba a rukuni daya kun gane ko bal yaqulu hadha marratan wa hadha marratan wata rana zai faɗi wannan a wannan sallar wata rana kuma ya zaɓi wancan a wata sallar daban wal ittiba'u khairun min al ibtida'i hasan kan kenan yace shi bin sunna shine yafi dacewa sama da ka kirkiro naka sabo albani ce wa haza huwa alhaqu insha Allah ta'ala wa haza huwa alhaqu insha Allah ta'ala lakin kad sabata fi sunnati albani ce ya tabbata da cikin sunnar annabi italatu hadha rukuni cewa mutum da zai tsawaita wannan rukuni na ruku'i wa gairihi da wannan sa kama ya ati bayanuhu hatta yakuna qariban min alqiyam kamar yadda bayanin zai zo shine wanda muka karanta a can sama yace fa idza arada al-musalli al-iktida'a bihi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi sunna idan mutum ya so yayi koyi da annabi cikin wannan sunna ta tsawaita ruku'i ku fahimta shi yin ruku'in wajibi ne a cikin sallah ko tsawaita shi fa sunna ce kuma idan mutum ya so yayi koyi da annabi cikin wannan sunna fala yumkinuhu zalika illa ala tariqatil jam'i alladhi zahaba ilayhi an-nawawi to ba zai dade dan bai ji dadin dadewa sai dai in ya hada dukkan waɗannan nau'ika na zikiri kamar yadda nawawi ya faɗa wa kadar wa ibn nasr fi qiyam al-layl yace ibn nasr ko ya rawaito hakan shi ma a cikin littafin qiyam al-layl an ibn jurayd an ata an karbo daga ibn jurayd daga ata ibn abi rabah in ko ba wancan ba wa illa ala tariqati takrari sai dai kuma in zai dauki zikiri ɗaya ne ya ta maimaita shi al-mansus alaihi wanda wannan nassi kuma ya zo al'amura ku gane ayyukan sallah gaba ɗaya ba bambanci tsakanin maza da mata ba ka iya ware mata da wani sabon hukunci sai in kana da dalili da yake bance su amma in ba haka ba za ka kyale sai cikin umumin fadin annabi sallo kamar ayatu muni usalli da annabi ce ku yi sallah irin da ko gaina yin sallah yana magana ne da maza da mata gaba ɗaya ba da maza kadai ba da ke banci mata da wani nau'i na tsayawa nau'i na ruku'i nau'i na kaza nau'i na zama daban da na maza ba duk iri ɗaya ne ba za ka yi da'awar kaza ya shafi maza kadai banda mata ba sai in kana da dalili duk wanda ya wannan da'awar sai ce kawo dalili in ba haka baka kyale kowa yadda annabi ce ayi wannan shine gaskiyar magana wannan kuma yake cewa ya ga waɗansu mutane a sallan magariba ko da wani lokaci suna suna ta suratul qadr da suratul ikhlas akwai wani nasi ne akan wannan babu wani nasi kan wannan ba wani nasi da ya zo da ya ce da kai a cikin suratul a cikin sallan magariba za ka karanta inna anzalnahu da kul huwallahu ahad kadai idan mutum ya karanta su yayi lizintar su yau da gobe to kuma sai ya zanto kamar akwai wani nau'i na kebanta su kenan wannan sai ya kai mutum zuwa ga yin bid'a amma idan mutum yau yi su ne wata rana ya karanta wannan sura wata rana ya karanta waccan wannan babu laifi amma lizintar su su kadai to wannan baya cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam na'am ai komai ya shafe su idan ka ce za ka buga misali da kira'a kaɗai sai ya zanto wannan ɗaya ne daga cikin dubban al'amura ai abin da na ce maka duk abin da ya shafi sallah na maza to iri ɗaya ne da na mata ba bambanci wanda ya da'awar wuri kaza ya shafi maza mata kaɗai za su yi kaza amma maza za su yi kaza mata ba za su yi ba sai a ce kawo dalilin ka yanzu idan wani ya zo ya ce su mata za su tsoranta karatun su ko da cikin sallah mai karatun bayanan ta ce wani dalili ne ya ce su suranta annabi ya bambanta su annabi bai bambanta su ba to da dalili za a bambanta su kenan kaga babu wani dalili kenan annabi bai bambanta tsakanin maza da mata wajen karatun sallah yadda maza za su yi karatun azhar da al'asr a surrance magariba isha ya suwahi a bayyane haka mata ma za su idan mutum ya ce a ban da mata mata ba za su bayyana ba sai ce me dalilin ka ina inda annabi ya bambanta ba inda ya bambanta ko to sai kyale abar amarya haka duk cikin al'amuran sallah haka ne daga farkon sallah har karshen ta baka bambance tsakanin maza da mata sai inda nasi ya bambance su in ba haka ba sai kyale su haka yasa waɗansu sukan yi abin da na suke aiki sautin mace al'aura ne ba za ta bayyana da sautin ta ba ita kuma wannan ma wata wata kwabar ta bi kenan waye ce sautin mace al'aura ne Allah bai faɗa ba manzo Allah ma bai faɗa ba ya sau nawa mata suka zo gaban annabi suka yi masa magana ya sau nawa mata suka yi magana a masallaci ya sau nawa mata suka yi tambaya a filin idi ya sau nawa mata suka yi tambaya a arfa a wurin annabi inda sautin sa al'aura ne da sai annabi hana su mai ubangiji subhanahu wata'ala ce da su wa kullil mu'minati yaghdhurna min absarihinna wa yahfazna furujahunna ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ababen da ya kamata su rufe anan sai ce su rufe ya gazuzna min absarihinna su rinsa idan su ma'ana kar su wa namiji kallo na sha'awa wa yahfazna furujahunna su kare me farajin su wala yubdina zinatahunna kar su bayyana da me adan su illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna kuma su sanya gyale a kan kirjinsu idan ya rufe ka ya zo kuma ya rufe kirji wala yubdina zinatahunna illa li buqulatihinna kar su bayyana da adan su sai ga waɗanda za su biyo baya illa li buqulatihinna aw aba'ihinna aw aba'i buqulatihinna har zuwa karshen abin da aya ta faɗa duk a ciki babu inda aka ce kar su bayyana da muryarsu ko ba ka bane ba ka karanta ayar daga farkon ta har karshe ba inda aka ce haka ne ya gudu bi amsari inna wa ya wa la yabdina hunna haka kuma la yabdina aswata hunna ba bai inda aka ce haka to ba hana su sauki ba kawai sai wani zo hana su da wani dalili abinda ubangiji ya hana su shine magana ta yanga magana ta jan hankali wadda za su yi don su jan hankalin namiji da gangan irin magana ta kissar mata to wannan ubangiji ya hana su yace fala takhdana bil qawli fa yatma alladhi fi qalbihi marad kar ku ce za ku rinka lankwasa sautin ku da murza sauti da yin kakalan magana dan wannan sai ya sa wanda yake da cutar sha'awa a zuciyarsa ya kwadaito game da ku sai ce wa qulna qawlan ma'rufa ku fadi fadi wanda yake sananne da shari'a to kuma in wannan ne ai maza ma da aka ce su yi magana ba ta yi ta haka nan ba sun waka ce waka sulfi mace ka waka zut ko namiji ma na hana shi kuma katon sauti da zai rikita mutane haka kawai an hana shi wannan an ce inda an karala aswat la sautul hamir ta haka su ma su kuma an hana su sauti na yaudara da su da hankalin namiji wannan an hana su wannan su yi magana yadda suke a halittar su wannan shi kenan kaga kenan ba sautin mace ba al'aura bane ba da haka babu wani nasi da ya hana cewa mana sai mace ta ita ta abin da ta daga muryata a cikin karatu in ba haka ba da mace in ta fita daga gida sai a daure bakin ta kenan har sai ta dawo tunda wajibi ne rufe mai al'aura ko shikenan kar ta dace magana a waje sai ta dawo gida kuma wannan al'auran da suke ta rufe in sun dauke ta a matsayin al'aura magallaza ko da da babanta ba za ta yi magana ba ko da babanta bai halatta ya ga al'auran ta ba sai wa sai mijinta kenan kar ta magana da kowa a duniya sai mijinta kaga wannan an samu haraj Allah kuma ya ce wa majala alaikum fid dini min haraj an samu zik an samu usr Allah ko ce yuridullahi bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra to wannan dai tambayoyin da ke hannuna ke na waɗanda na fuskanci suna da muhimmanci a kan me har wajen sallah annabi na ganin waɗanda ke bayansa a lokacin da ubangiji ya so yi masa haka da ke banci sallah ba me ba la salata liman la yuqim sulbahu tabbas annabi ya kore sallah ne sai dai in mutum ya bisa garkin sani ai abin da ya faɗa yana cikin abin da ya faɗa al-musin salati to shine malamai suka ce duk abin da annabi faɗa al-musin salati irin dangin abin da in babu shi ba sallah ne kawo ya faɗa masa miƙar da kadan bayansa a cikin ruku'i da kuma sujada kuma ya kore sallah in babu duk da cewa waɗansu suna tawilin la tatimmu cewa cikar sallan ne annabi ya kore amma ba abin nan ta ba lalle mutum ya miƙar da gadon bayansa cikin ruku'i da sujada kamar yadda annabi ya nuna na'am eh eh mai alaƙa tsakanin ayar da abin da ya same su a ciki hadisin da yana cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallama ya je gidan yarsa fatima ya masa sallama ya same ta da mijinta Ali bin Abi Talib ya zauna a tsakiyar su wannan na damansa wannan na hagun sa yana tsakiyar su yace ba za ku tashi ku yi sallar dare ba ba za ku tashi ko na fulfili ku yi ba Ali bin Abi Talib yake cewa ai idan ubangiji ya karayukan mu suna hannun ubangiji da ya ga dama mu tashi da ya farkar da mu to sai annabi ya fita yana buga cinyar sai yana cewa kana al-insanu aksar shay'in jadala wato dan adam mutum ne mai yawan musu a nan gurin yana nuna kamar Ali bin Abi Talib ya yi musu da shi ya kware wajen musu tunda ya kafa hujja da kudurar ubangiji da bai ba su dama sun tashi ba bai kuma tilasta masa cewa lalle sai ka tashi ba tunda kiyamul lail ba wajibi bace ba tunda ya jayayya da shi akan musahabi ba zai matsa masa bai ce dole sai ka yi musahabi to wannan shine abin da zaka fahimta a cikin Allah ce wajadalhum billati hiya ahsan in zaka yi jayayya dan tabbatar da gaskiya ko dan lalata karyar mai karya ko dan tabbatar da sunantuwar abu wannan duk babu laifi dan tabbatar da wani ya zo ya ce maka kaza yana nema ya wajabta maka shi alhalin bai zama wajibi ba sai kai jayayya da shi dan ka nuna abin ba wajibi bane wannan duk yana cikin jayayya ta jaiz kamar lokacin da in ban manta ba Umar dan Khattab ya matsa dangane da waɗansu daga cikin sahabbai da suke kauran ahlul kitab wannan sahabin nan sahibin sun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko zai fita bin yaman ya auri kirista kai ta jayayya da umar yace ni fa ba san ta nake ba amma dan naji kana matsa mutane kana nema ka haramta musu na aure ta dan in nuna wa duniya cewa jaizi ne musulmi ya aure kirista kar kai zafi da yawa akan abin da shari'a bata haramta ba ka haramta kaga haka ya faɗa wa umar dan khattab na'am inda yace me hukunci sallah a gaban liman wannan mun sha maimaitawa sallah a gaban liman bai halatta ba sai fa in ba wuri bayan sa na'am mutum ya yi ya zaman sallama a zaman karshe ba zai wannan ba sallarsa ta yi sai dai ya yi na kasu cikin sallarsa dole idan ya zo zaman karshe ya yi a tawarruk ko ya abin nan gashi ne al-intisab al-intisab shine wato ka at-tawarruk da yake a zaman karshe ka'ida zaman karshe ba a wani zama sai at-tawarruk shine ka zauna akan duwawunka na hagu su zauna su hadu da kasa kafar ka wannan ta fito nan gefen wannan kuma dan yatsanka na kafar dama ko dai kai intisabin sa haka wato ka kafa shi haka ko ka karkatar da shi haka wannan shine ka'idar zaman da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake yi idan ya zo sallan idan ya zo zama na karshe a cikin sallah at-tawarruk at-tawarruk kaga shine haka kenan kaga nan gurin duwawun ka cinyar ka ta dama ka zauna da ita akan kasa sosai nan kafar ta fito kafar hagu din to ita wannan ya tsarka wannan ko kai haka da ita yadda take kaga ta yi ko kuma kai haka da ita ka kafa ta haka lalle haka za ka yi idan da biya fa na fadi ya garba gallahu wannan shine asalin abin da ake kira at-tawarruk a cikin sallah wato zaka zaka zauna haka kafarka har sai ta fito haka to wannan ko kai haka da ita dan yatsun yana haka ko kuma ya kasance ka kafa ta haka ta yadda zaka zauna haka sosai dan babban benci ne ba zan ji dadin zama sosai ba ka kuma ya kasance hannayenka suna miƙe haka yatsunka na dama sun miƙe akan cinyar dama na hagu sun miƙe akan cinyar hagu haka sauransu sai dai kuma tun zaka yi tahiya kaga zaka lankwashe haka kai haka kenan kana karanta tahiya sauransu to wannan shine ake kira at-tawarruk ana yin wannan a zama ne na karshe a wace sallah mai raka uku da mai raka hudu mai raka uku magarib hudu azhar la'asar isha'i in ka zo zaman karshe haba ya hakuri mana in karasa ya kuke haka tun da na ce na faɗi wannan kaga kenan na faɗi sauran zai biyo baya kenan wannan shine abin da zaka yi ko dai kai haka ko kai haka at-tawarruk kenan idan ka zo zaman karshe amma zama da zaka yi a tsakiya a raka'a ta biyu ta azhar ko la'asar ko isha'i ko magariba to ba za ka yi tawarruk ba in kai wannan baka da hujja daga annabi sai dai kai haka ka zauna akan kafar wannan haka ta yadda cinyarka ko duwawunka ba ta baka saba kai haka kenan wannan shine haka in sallah mai raka'a biyu ce katar kamar asubahi ita ma haka za ka yi haka in nafulfuli ne masu raka'a biyu biyu duk zaman da za ka yi ta yi kenan tunda duk raka'a a salatul laili masana masana duk sallah zaka yi raka'a biyu kai sallama kai raka'a biyu kai sallama sai dai inda ya hada ya halatta ka hada duka kamar yadda ya zo a wadansu sufofi daga cikin sufofin sallar annabi an mai raka'a biyu ce haka zaka zauna an gane ko in mai raka'a hudu ce a raka'a a zama na biyu haka zaka yi in ka zo zama na karshe kuma kai haka kenan sai dai in sahu ya matsa ka kasancewa kana cikin sahu baka samu daman yin hakan ba kai haka saboda sahu ya mutu baka samu riba wannan babu komai sallar ka ta yi Allahumma to haka zamu dakata kuma masu kasar ku yi hakuri kuna ta cewa mun yi minti 45 ko menene yanda mun cika awa daya duk karatu insha Allah ya koma awa daya saboda akwai masu korafi daga cikin ku cewa suna zuwa daga nesa waɗansu ma daga waɗansu kauyuka suke wani sai an tashi zai shiga motar biti sauransu saboda haka duk karatu da tafsiri da kitabut tauhid da wannan sifatu salatin nabi ya koma awa daya idan mun zo tsabagen karatu za mu minti arba'in da biyar zuwa hamsin tambaya kuma ko kwata ko minti goma in mun tsaya minti arba'in da biyar kaga za mu yi tambaya minti sha biyar kenan in mun tsaya minti hamsin kaga za mu yi tambaya minti goma kenan wassalamu alaikum